إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن العار أيها المسلمون إن الله عز وجل اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلا واصطفى من من الكلام ذكرا واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله تعالى فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم والعقل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم في هذا الحديث كما ورد ذكرها في القرآن في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أيها المسلمون اعلموا أن لهذه الأشهر خصائص ومميزات ميزها الله تعالى بها ومن ذلك أن عقوبة الذنوب فيها أعظم من غيرها قال قتادة رحمه الله تعالى إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء ومن ذلك أنه يحرم فيها ابتداء يحرم فيها ابتداء القتال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين ومن ذلك أن أعمال الحج كلها تقع فيها كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة ولذلك يقول ابن القيم فأفضل أوقات العمرة في ذي القعدة ومن خصائصها أن فيها عشر ذي الحجة أن فيها عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه فقال وليال عشر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الأيام على الإطلاق ومن خصائصها أن فيها يوم عاشوراء الذي يكفر الله عز وجل بصيامه بصيام يومه السنة الماضية وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه أيها المسلمون علينا أن نعظم ما عظمه الله علينا أن نترفع عن الذنوب والآثام في كل وقت وخصوصا في الأشهر الحرم ولنبادر للعمل الصالح فيها ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يثبتنا على الهدى وعلى الصراط المستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين اللهم صل alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka 'yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani akan shi bayan godiya da yabo da jinjinawa da girmamawa da fangamawa da ambato mai kyau ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ‘yan uwa musulmi mu sani cewa Allah maɗaukaki ya zaɓi wasu zaɓaɓɓu a cikin halittun shi, ya zaɓa daga cikin mala'iku waɗanda ya maida su manzanni, ya zaɓa daga cikin mutane waɗanda ya maida su manzanni, ya zaɓa daga cikin maganganu mahi alherin magana ita ce maganar shi. ya zaɓa a bisa ban ƙasa mahi alherin gurbi su ne masallatayyan Allah. Ya zaɓa daga cikin watanni mahi alherin wata shine watan Ramadan kamar yadda ya zaɓi watanni guda hudu waɗanda ake ce masu watanni masu alfarma. Ya zaɓa daga cikin kwanuka ya zaɓi yinin Juma'a shine mahi alherin yini. ya zaɓa daga cikin darare mahi alherin dare shine daren Lailatul Qadr. ‘yan uwa musulmi mu girmama abin da Allah ta'ala ya girmama, ana girmama al'amurra ne iya girmama wadda Allah ta'ala ya yi masu a wajen masu hankali da masu ilimi, kowane abu ana ba shi girma da matsayi, gwalgwadon girman da Allah ya ba shi da matsayin da Allah ya ba shi. Ya tabbata a cikin sahihul Bukhari da Muslim hadisin Abu Bakar ta da Allah ta tabbata a gare shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Lalle zamani ya juyo kamar yadda yake ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai shekara tana da watanni guda goma sha ɗaya daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma uku cikin hudun jere suke zulqa'ada da zulhijja da muharram sai rajab wannan watan na rajab shine ake ce ma rajab mudar wanda yake tsakanin jamada da sha'aban don a bambance shi da rajab na rabi'a saboda larabawa a lokacin jahiliya akwai kabilar rabi'a wanda suna ganin watan rajab yana nan tsakanin watan sha'aban da watan shawwal kenan ramadana a yanzu su kuma mudar suna ganin yana nan tsakanin jamada da sha'aban shine manzo Allah manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar mamu da cewa watan nan na rajab wanda yake da alfarma shine wanda yake tsakanin watan jumada al'akhira da tsakanin sha'aban kenan shine watan da zai kama cikin satin nan namu da izinin Allah ta'ala domin a yau watan jumada al'akhira yana da kwana 28 kenan cikin satin nan namu watan rajab zai kama wanda shi watan na rajab yana daga cikin watanni masu alfarma yan uwa musulmi annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi cikin wannan hadisin ya bayyana mamu waɗanne watanni ne masu alfarma domin alkur'ani ya faɗa mamu cewa cikin watannin allah guda goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma amma alkur'ani bai zana ma musu ba to a wannan hadisin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zana ma musu yace wato wa'annan watannin masu alharma su ne watan zulqa'ada da watan zulhijja wanda ake aikin hajji a ciki da watan muharram wanda yake kamawa kai tsaye bayan zulhijja wa'annan ukun jere suke a wajen jeri da lissahi amma akwai wani dabara wanda ba jere da su ba shine cikon na hudu shine watan rajab wanda zai kama daga wannan watan da izinin Allah ta'ala. ‘Yan uwa musulmi, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana mamu waɗannan watannin masu alfarma guda hudu. Ƙarara, kamar yadda ambatonsu ya zo cikin Alƙur'ani, Allah ya ce, Inna iddata shahura inda Allah, lalle lissahin watanni a wajen Allah isna ashara shahara, wata goma sha biyu ne. Allah ta'ala ya ce, Yau ma halakas samawati wal ard. tun da Allah ya halicci sammai da ƙasai haka Allah ya sanya watanni goma sha biyu a cikin littafin shi don haka Allah ta'ala ya ce zalika dinul qayyim wannan shine addini miƙaƙƙe wanda zai faɗa ma watanni kuma kowane wata zai bullo ya kama a sama ku gani kuna kilgawa kuna lissafawa wannan shine miƙaƙƙen addini fala tazlimu fihinna anfusakum don haka kar ku zalunci kawunan ku a cikin watanni masu alharma ku aikata zunubai ku aikata sabon Allah domin zunubi cikin watanni masu alharma ƙara kabri yake ƙara girma yake yi wato ba ɗaya bane ka aikata laihi ko wajajen da Allah ya ware ya sanya su suka zamo wajaje masu alharma to ka je can ka yi saɓon Allah ba ɗaya ba ne da ka je sauran wajaje wanda babu dalilin da ya nuna suna da alharma yanzu mutumin da ya saɓa ma Allah a cikin garin maraɗi a cikin unguwar kwana tsaba ba daidai yake ba da wanda ya saɓa ma Allah a cikin makka a cikin harami domin saboda shi wannan wajen aya ƙur'ani ƙarara ta faɗi cewa duk mutumin da ya je can ya aikata saɓon Allah ko wani abu na zalunci to sai Allah ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi nan kuma maraɗi babu ayar da ta ce za a ɗanɗana an ce dai zunubi ko ina bai da kyau laihi ko ina mutum ya aikata shi laihi ne to amma wajajen da Allah ya ware ya ce wannan wajajen suna da alharma to zuwa can ka yi ibada ba ɗaya ba ne da yin ibada sauran wajaje ibada a can ta hi girma ta hi lada ta hi kabrara ta hi lillimkuwa wato sakamako a wajen Allah kamar yadda zunubi a irin waɗannan wajajen to haka akwai wajaje masu alhorma akwai lokuta masu alhorma. To daga cikin lokuta masu alhorma akwai watannin nan guda hudu wanda aya alkur'ani ta faɗi kuma ƙarshe ta ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku saki ku zalunci kawunan ku a cikin wa'annan watannin masu alhorma guda hudu. ‘Yan uwa musulmi, mu sani wa'annan watannin guda hudu masu alhorma suna da wasu ababe da aka keɓance su da su, suna da wasu bambance-bambance akan sauran waɗanda ba su ba. Daga cikin bambance bambancin da ke da kwai shine zunubi a cikinsu ya yi girma akan zunubi a cikin wani lokaci wanda ba su ba katada Allah yi mai rahama ya ce lalle ne zalunci a cikin watanni masu alharma ya yi girman laihi ya yi girman muni a wajen Allah sama ga waninsu don haka ko da dai zalimcin a kowane hali ba abu bane mai kyau sai dai Allah yana girmama abin da ya ga dama domin shi yake da zaɓi Allah kaɗai ke zaba in ba Allah bane ya ce kaza yana da girma yana da alharma to kai baka isa ita alharma ba a hasashenta da kai in dai a addinin Allah ne na musulunci kawai haka da kai sai ka hasaso to iccen ɗimya na kwana kaza yana da alfarma ya mutane shi su yi ta cinka sai dai garin jahilai da inda garin jahilai take kawai haka sai ka hasaso da kwakwalwanka cewa duci kaza yana da alfarma yana da albarka mutane su je su yi ta nema wannan sai bangaren jahilai ake haka amma a bangaren musulmi waɗanda suka san musulunci sun san duk abin da ke da alfarma Allah da annabi ne suke tabbatar da yana da alhorma shikenan kuma ya tabbata mai alhorma wuri mai alhorma yana tabbata alkur'ani da sunnar annabi lokuta masu alhorma suna tabbatuwa da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce shi yake zaɓin abin da ya ga dama haka Allah ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara yana daga cikin abin da Allah yake bance su waɗannan watannin da shi su watanni ne wanda musulmai ba su zuwa su fara yaƙi da wasu cikinsu farawa abin halatta ba amma in wasu suka takale ku ba ku kuka fara ba to Allah ta'ala ce ash-shahrul haramu bi shahril haram wal hurumatu qisas amma in ba ku kuka fara ba su suka fara to kuna iya ramawa sai dai ku musulmi haramun ne gare ku ku fara yaƙatar wasu a cikin watannin to kuma farawa aka ce bai halatta ba amma ya halatta a ida a ciki in an faro daga cikin wani wasu watanni yanzu idawa ne za a yi cikin su ba matsala kenan farawa Allah ya hana a cikin wa'annan watannin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi karara a cikin littafin shi mai tsarki Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku saki ku halatta ababe wato masu alfarma sha'airallah alamomi na addini na Allah kar ku halatta ma kanku su wala shaharal haram kuma kar ku saki ku halatta ma kanku wata mai alfarma haka Allah ya faɗi a suratul tauba yace fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma sun wuce faqtulul mushrikina to ku je ku ci gaba da kashin mushrikai a yaki yana daga cikin abin da Allah yake banci waɗannan watannin masu alfarma ayyukan da ake yi na aikin hajji kaf ɗinsu cikin wata mai alharma ne ake yin su watan zulhijja gaba ɗaya ayyukan hajji cikinsu ne kamar yadda Allah ya faɗi ya ce alhajju ashhurun ma'lumat su lokutan hajji watanni ne sanannu yana daga cikin abin da aka keɓance su da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rayuwar shi yayi umara sau hudu dukkanin umarorin da manzon Allah ya gaba ɗaya cikin watan zulqa'ada ne yayi su kamar yadda ibn al-qayyim yace don haka mahi alherin lokuta na yin umara shine watan zulqa'ada domin shine watannin da manzo duk duk umaran manzon Allah kaf cikin zulqa'ada yayi don haka ba cikin ramadana bane umara take mahiciya kamar yadda su jahilai suke dauka ko suke tsammani duk ramadana sai su tai umara a lokacin da yake mahihici na yin umara shine watan zulqa'ada a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dore yi kuma yana cikin watanni masu alfarma yana daga cikin abin da aka keɓance waɗannan watannin da shi ‘yan uwa musulmi wato shi ne cewa cikin waɗannan watannin masu alhorma ne ke da kwai layalin ashir wanda Allah ya rantsuwa da su cikin walfajar ya ce wa layalin ashir darare guda goma masu girma masu mahimmanci wanda a cikin kwanuka na duniya manzon Allah ya ce babu wasu kwanuka wanda suka hi daraja da alhorma da matsayi sama ga waɗannan kwanukan guda goma na watan zulhijja kaga kenan cikin waɗannan watannin dai ne masu alharma wanda cikin su ne kuma ke da kwai ranar arafa tana cikin mahihitar ranaku cikin su ke da kwai ranar sallah sallar layya wanda alhazzai cikin wannan yinin suke yanka su yi jiha sannan kuma su yi aski sannan kuma waɗanda ba alhazzai ba suke gidajensu musulmi cikinsu suke zubar da jini domin Allah suke yi ma Allah yankan dabbobi domin su samu kusanci ga Allah cikin waɗannan watannin cikin waɗannan watannin ne ke da kwai ayyamut tashrik cikin waɗannan watannin ne ke akwai yawmul qar cikin waɗannan watannin ne ke akwai rana ashura wanda yinin ashura shi ma yini ne mai girma azumi a cikin shi manzon Allah ya ce yana kankare zunubi na shekarar da ta wuce. Yin ashura shi ne yinin da Allah ya tsiratar da annabi Musa da shi da jama'ar shi ya hallakar da fir'auna da gayyen mabiyan shi a ciki. Don haka ‘yan uwa musulmi waɗannan watannin watanni ne wanda suke masu daraja masu girma saboda haka yana da kyau a matsayinmu na musulmi mu girmama abin da Allah ya girmama mu yi ƙoƙarin kiyayewa game da aikata zunubai a cikin waɗannan lokutan dama aikata zunubi ga musulmi a kowane lokaci yana kiyayewa to musamman ma in aka ce lokuta ne masu girma wajen Allah masu alfarma musamman in aka ce ka zo a wuri wanda yake mai alfarma mai daraja ba abin da ya dace in banda mu kokarta aikata ayyuka na alkhairi a cikin watanni masu alfarma da cikin dukkanin sauran kwanuka na rayuwar muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kurakuran mu yan uwa musulmi akwai wato yan agaji sun yi sanarwa na cewa wato yanzu babu takardu ko lambobi da ake ba waɗanda suke aji ababen hawansu amma abin da suke bukata a sanar da musulmi shine cewa duk in aka gama sallah da an sallame to minti biyu ne suka bada za su bada damar kowa ya dauki abin hawan shi kenan saboda haka yan uwa musulmi sai a yi haƙuri kar mutum ya ga an takura mai minti biyu wato in za ka yi zikirin bayan sallah ba kama da gama ba ko to amma saboda akwai wanda ba su yin zikirin kuma ba a san a tsaida su shassa suka zaɓi tsakatsakiya minti biyu kaga ba a cutar da kowa ba kai ba wanda zaka zikiri sai ka dan gaggauta yin zikirin ka tashi ko da dai baka je ka rike motan ka ba to ya zama kar idan ka suna gare shi kana ganin shi domin saboda kun san yanda abubuwan duka suka canza yanzu suke saboda haka kenan tunda babu wata shaida da an sallame sallah daga sallamewa zuwa minti biyu ne don haka yan uwa sai a ƙara haƙuri kar mutum ya ƙagara ya ga an ƙi barin shi kowa ya san maslaha ce da amfanin mutane yasa ake wannan tsarin kenan da haka sai a ƙara haƙuri kuma ya agajin nan ba biyan su ake ba ba komi kuke ba su ba duk inda mutum zai je ya aje abin hawan shi a cikin garin nan ko da ganin mara lahiya ka je sai ka ba da kuɗi a tsare ma amma nan za a sa tsari sai wani ya kawo taurin kai ko girman kai ba zai bi tsari ba ba zai bi doka ba ko ya ga wai shi shi mai saboda kawai ya ga wato waɗannan bayan Allah ne masu aiki saboda Allah ba su da sanda ba su da bindiga ba su mai komi don haka akwai gabana mutane sun sha zuwa su wulakanta dan agaji wani daga cewa wani dan taso gyara saunan ka cika shi kan ya zama matsala gare shi kai ka kawo nan wurin kaza kaza shi nan sai ya zahin kai ya kamata yan uwa musulmi mu sani cewa wajen ibada ne muka so kuma idan ba mu sanya tsari ba a wajen ibada mu musulmi sai dai mu dora ganin tsari a wajen ibada kiristoci sai dai mu dora ganin tsari a wajen kafirai mu ba mu da haɗin kai ba mu da fahimta addinin namu ma ba za mu girmama shi ba ta yadda za mu kama komai ya tafi da kyau saboda haka muna fata ga 'yan uwa musulmi don Allah su ƙara yin haƙuri game da ire-iren waɗannan tsare-tsare ba takura ba ne ba cutarwa ba ne amfanin ka ne domin inda ka fito baka tarda shi ba wataƙila ma sai ka yi ladamar da har sallar ka sai ta ɓaci. amma wato an yi tsarin da za a kiyaye kenan dukiyoyin mutane sai ka kama in kai ka huto ka tuno wani dan uwanka bai huto ba kenan sai ka kama domin kowa ya samu a tsare mai dukiyar shi Allah ta'ala ya kama mun akwai wata baiwar Allah da take bara addu'a ga ƴan uwa musulmi cewa ƴan kidnapping sun rike wani daga cikin ƴaƴanta don haka muna roƙon Allah ta'ala ya bashi mahita Allah ta'ala ya kubuto shi Allah ta'ala ya bashi mafita mafi mafi kyau kuma mafi sauki Allah ta'ala ya huddo shi shi ya taɓo shi daga hannun waɗannan azzalumai da ma dukkanin sauran waɗanda suke ga hannunsu Allah ta'ala ya ba su mahita mai kyau muna roƙon Allah ta'ala dukkanin al'umman musulmi waɗanda suke cikin wani kangi ko kunci ko wahala ko takura Allah ta'ala ka tsamo su da rahamar ka ka tausaya musu ya Allah muna roƙon ka da sunayenka masu tsarki da kwararo alkhairori da albarkoki a cikin wannan jiha ta mu ta Maradi da ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya wala haula wala quwwata illa billah mu da sallah